أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na rihilatul khulud za mu tashi a shafi na goma sha takwas malakul maut malakul maut alaihi salam yusufu bima yusufu a ikhwanihi min al mala'ikati al kiram al barara allati jama'aha an nazim fi qawlihi al qawl bil mala'ikati al kiram faridatun li sihhati al islam wa hum ibadul khaliq al qahhar qad khuliqu min khalis al anwar حياتهم بالذكر والتسبيح وما له في الذكر من تر... آه من تر... تبريح قاموا صفوفا للعزيز الماجد يدعونه على مقام واحد قد داهروا عن شهوة العصيان وعن شرور النفس والشيطان وما لهم من نعمة الجنان حز ولا من رؤية الرحمن فمنهم كاتب كاتب أعمال الورى ومنه حافظ سكان الثرى ومنهم موكل بالرزق يوسل أو يزوي أو يزوي بأمر الحق آه فوصفها للقوم بالتفضيل في صحف الآثار والتنزيل آه ونفيهم بالجهد والإنكار كفر صريح موجب للنار ومن جرى لسانه بالطعن والنقص فيهم وهو أهل اللعن هذا لجنس الإنسان فضل باد بالإمن والفتنة والجهاد على كرام الملأ العبادي من ساكن سبيل على الشداد فالرسل الكرام من نسل البشر أفضل من رسل أولئك النفر فموئد اللقاء والنعيم للإنس دون الملك الكرام اسمه ورد أن اسمه إسرائيل ولم يذكر اسمه ملك الموت في حديث صحيح وإنما ورد في أخبار أهل الكتاب وكذا في حديث ضعيف أخرجه ابن النجار في تاريخه قال أخبرنا يوسف بن مبارك بن الكامل الخفاق خفاق قال أشهد بالله وأشهد أشهد بالله وأشهد لله لقد أخبرني محمد بن عبد الباقي الأنصاري قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخليل وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسدي وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبو محمد بن أحمد بن عبد الله بن المليه سجزي وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني علي بن محمد الحروي حروي وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني عبد السلام بن صالح وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني علي بن موسى الرضا وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي موسى بن جعفر وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي جعفر بن محمد وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي محمد بن علي وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي علي بن حسين وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي الحسين بن علي وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي علي بن أبي طالب وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني جبريل وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني ميكائيل وقال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أزرائيل وقال أشهد بالله وأشهد لله أن الله تعالى قال مدمر خمر كعابد وسلي ما لا يشي ملائكة متوى الله يعطى مدشي لا فيها كشي آمين يوى الله يسأل من ننزوه شي Allah ya sa ranar da zai zo ya zama ranar da muka fi kowace rana farin ciki. Don layi sai ya zo. Na? Mala'ikan mutuwa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ana siffanta shi da irin sifofin da ake siffanta sauran mala'iku da shi wanda wani malami wato wanda yi arjuzatul harwayi ya tara su a cikin abiyat abin da yake faɗi shine yace magana akan mala'iku masu daraja wato farilla ne farilla ne na ingancin musulunci wato dole musulmi ya san akwai mala'iku su bayan Allah ne wato bayan Allah ne wanda ya halicci kowa mabuwayi Allah ya halicce su ne da haske rayuwarsu kawai ambatan Allah ne ba shi da wani abu wanda zikirin Allah ba sa bari suna tsaye sun yi tahu don mai don girmama Allah maɗaukacin sarki suna wato kiran Allah maɗaukacin sarki a sahu guda Allah maɗaukacin sarki ya tsare su su ba sa saɓo ba ruwansu da wani sharrin shaidan ba Allah ya tsare su da wannan ba kaman mu ba sanan ba ruwansu da aljanna ba malaika yana bauta Allah dan zai shiga aljanna ba ne ba kaman mu ba mu muna bauta Allah Allah zai samu cikin aljanna yace ba su da wannan wato bukata a cikin su akwai waɗanda Allah madaukakin sarki yasa suna rubuta ayyukan bayi a cikin su akwai waɗanda suke tsare da mu duk da ka ga mu nan mala'iku ke gadon mu mala'iku mu yana da mala'ika guda takwas suna bin shi tafiyar nan da kake iya suke ka faɗuwa za ka yi kaga da haka zai rike mutum ya ta tsalle yana jira ana yadda ci wannan ya make wannan duka ana sake shi shi ma zai zama wato bayan da ya iya a cikinsu akwai waɗanda Allah ya ba su nauyin raba arziki arziki da ka sani a cikinsu kuma akwai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su nauyin kwace arziki eh wannan su raba waɗannan su kwace haka da umarnin Allah Allah maɗaukakin sarki ya sufanta su wato da falala suna nan sufofinsu a cikin littafai wanda suka gabata wanda duk ya ce babu mala'ika to shi ke ya zama dan wuta Allah ya kiyaye duk musulmin da ya yi musu mala'ika to ya zama kafiri don ya kare ta Allah ba za ka ce ba ka taɓa haɗuwa da shi ba don haka baya nan mu mun san duk mala'ikun Allah suna nan kuma za ka gansu in za ka mutu to haka nan mu mutane Allah maɗaukacin sarki ya fifita mu a kansu kuma da ilimi da ayyuka da Allah madaukakin sarki ya samu a musulunci duk ga su suna kusa da Allah madaukakin sarki amma sai Allah ya sanya manzannin Allah da Allah ya aiko a cikin mutane sun fi su daraja eh kuma mu muna da alƙawari na haduwa da Allah madaukakin sarki ne ya sanya mu aljanna bayan mun rasu su kuma ba su da wannan su kawai aiki suke yi sunan mala'ikan mutuwa yace abinda aka samu shine sunan shi Izra'ilu Azra'ilu ko Izra'ilu wannan suna malam yace ba ba a same shi a cikin wani ingantaccen hadisi ba yace sai dai a cikin labaran ahlul kitab an samu sunayen sana ko wani hadisi mai rauni wanda shi ma aka samu sunan mala'ika duk wannan da kuka ji ashhadu billahi wa ashhadu lillahi duk yana yi ne dan zai kawo sunan mala'ika da yazo a cikin hadisi shine shine mahallin shayi shine sai kawo wannan hadisi yace Yusuf dan Mubarak dan Kamil Khafaf yace ina wato ina tabbatar muku na shaida ga Allah kuma saboda Allah shaida kun san shaida ta kare kenan wannan abin da zan faɗa na faɗe shi ga Allah kuma saboda Allah wato wato yana nufin gaskiya ne zan faɗi maganar nan to yace wannan maganan shi ma wanda ya gaya masa shine Muhammad bin Abdul Baqi kuma ya shi ma ya ce ya shaida ga Allah kuma saboda Allah ya ce shi ma Abubakar dan Ahmad ne ya gaya masa shi ma sai da ya faɗi wannan kalma na shaida saboda Allah kuma ga Allah ya ce ni ma Qadi Abul Ala ya gaya mun shi ma ya ce na shaida saboda Allah kuma ga Allah ya ce ni ma Abu Muhammad ne ya gaya mun dan Ahmad shi ma ya ƙara wannan faɗan magana ya ce na shaida saboda Allah kuma ga Allah ya ce ni ma Muhammad ɗan harawi ya gaya mu shi ma ya ce na shaida saboda Allah kuma ga Allah Abdulsalam ɗan Salih ya gaya mu shi ma ya faɗi wannan magana ya ce mu Aliyu bin Musa rida ya gaya masa shi ma ya faɗi wannan kalma ya ce abi Musa bin Ja'far ya gaya masa shi ma ya faɗi wannan kalma ya ce abu ja'afar bin muhammad ya gaya masa ya faɗi wannan kalma ya ce abi muhammad dan ali ya gaya masa ya faɗi wannan kalma ya ce abi ali dan husaini ya gaya masa ya faɗi wannan kalma ya ce abil husaini dan ali ya gaya masa ya faɗi wannan kalma ya ce sayidina ali ya gaya masa shi ma da sayidina ali da zai faɗa ya ce shi ma na tabbata ga allah kuma saboda allah manzon allah ya gaya mu sallallahu alaihi wasallam to shi ma manzo Allah da zai fada yace na tabbata saboda Allah kuma ga Allah Jibril ya ga mu to shi ma Jibril da zai ga annabi sai yace na tabbata saboda Allah kuma ga Allah Mika'il ya ga mu shi ma da zai fada yace na tabbata saboda Allah kuma ga Allah yace Azra'ilu kaje inda sunan ya fito Azra'ilu ne ya ga mu shi ma ya faɗi wannan kalma ya ce shi kuma Allah ya gaya ba kaga magana ta ya an zo wajen me maganar shi ne mashayin gida mashayin giya ba su da bambanci da mai bautan gunki na muduminu khamrin ka abidu wasu ne mashayin giya kamar mai bautan gunki yake a wajen Allah shi ne magana shi hadisi wannan kalmar duk wannan rantsarantse na wannan Allah kiyaye ka kaga wanda bai sha ba a haɗe shi wanda ya sha kuma sai ya tuba ya daina na shi ne magana Allah ya tsare alhamdulillah a baka ji karatun ba ne to in aka ce ma kaman mai bautan gunki ne irin azaba da za a wa mai bautan gunki shi za a masa amma shagiya ba kafirci ba ne mashagiya ba kafiri ba ne amma dai mugun aiki ne dama ana kiransa ummul khaba'is ita ce uwar zunubi akwai kisar wani mutum wanda wata matar banza ta kira shi ta ba shi zaɓi dole don ta kulla gidansa ko ta mai shari ta ce ga zunubai guda uku ya yi ɗaya ko ya kashe yaro jariri ko ya yi zina ko ya sha giya sai ya duba girman kisan kai ce ba zai yi ba ya duba girman zina ya ce ba zai yi ba sai ya ga kamar ita giya ita ce galala kamar ita ce kalama ya ce a bashi giya ya sha da bayan ya sha giyan duk abinda sai da ya yi su shine ake cewa ita ce ummul khaba'is ita ce uwar zunubi sa'annan giya ba ta da daɗi ai ban taɓa sha ba fa kar ku ce na shi amma Allah ya ba ta da daɗi na ba za ka gane giya ba daɗi ba sai ka ga masu sha eh eh saboda mu mun kasu a cikin mashaya giyan ne a Jos akwai wata giya wa ita burkutu na a amfai wari ya ka ji kama masu shanta za ka ga su kansa hankalinsa a tashe ke sannan mutum yana ta zaka ga wani karshe cikin sa yayi wani kumbura kashe su take yi eh kashe su take yi abubuwa marasa kyau kuma in ka gansu suna sha'awar suna hira za kamar za su maru juna na kowa ran shi a ɓace kamar an sa su dole sai sun sha ina nuna su za su gane cewa lalle ba wani abin kirki ba ne a duniyan caba kawai sharrin shaidan ne in ka kalli abu akwai abubuwa da yawa da ake da yake akwai zigi na shaidan a ciki inda ba da haka ba da musulunci ya ce a yi da human rights sun dirawa musulunci yanzu a musulunci ya ce a shagiya misali nake da ka ringa ganin rubuci daga human rights wani wayoyin addini ne allah ya mutum mai hankali na kuma ya je yana kan shan abin da zai batar da hankali da ka ga rubuce-rubuce kai ko da zinin musulunci ya ce a yi da ka ga ba ka ji bayani ta wani wani irin bata al'umma ne ga cuta ga kaza ga kaza ga amma yanzu duka da yake allah ne ake so sai an saba mar sai an rufe ido ka saba allah ya ce ya je wajen wani mutum misali shi yana shan giya kuma suna zaune ana tattauna aka kawo giya shi ne bai sha ba to hasali ma manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yuminu billahi wal yawmil akhir wanda da ya yi imani da Allah na na ƙarshe ko teburin da ake shan giya kar ya zauna ba magana ya sha giya ba inda ya san ana shan giya to shi kar ya zauna su daman arna sun ɗau giya wata aba wani ban Allah ya taɓa ban labari babban mutum ne suna business da wani mutum a kudu ya yi gida wani babba anan sai ya kira shi sun zo business sosai na mai ma suke ya ce sun shiga gidan shi ya sa aka kawo musu giya 'yar ƙasar waje ina nuhun mai tsada sai shi ya ce masa baya shan giya wannan kalma an ka ga yadda mutumin nan ya hargitse to ya baya shan giya me yake sha wallahi ya ce sanadiyar lalacewar business ɗin tsakani kenan don yana mamaki ya za yi mutum baya shan giya kamar wannan eh shi ga dan giya a an ba dan giya ba na nan shi ya sun dauka kawai kowa eh yana talla ma ba yana da kuɗi to in ba shi giya wai me yake yi okay yace masa baya zina baya shan giya to shine abin ya firgita mutum to me yake yi shi eh yana mamaki yace ya tashi har yana ga abokai abin yana ba shi mamaki to me yake yi ya ce ai addininsa ne ya hana shi lalle ka yi ƙoƙari da ya wasu in suka je gidan mai shan giyan ko ba sa sace su ɗan sha na eh ɗan taya su aiki Allah ya tsare mu na na zuwa zunubi a'a ba baka sha ba amma dai kai kai abin da shari'a ta hana ka na'am ya zo sa amin na'am na'am eh a ita ba ba ita ma ibn adam ce mana ba daga jikin da aka halice shi ba ai daga haƙaƙarin sa na hagu aka halice ta eh ita ne sai dai ba da ba yanayin halittar mu bane amma kowa ma ibn adam ne har da ita saboda asalin ta adam din ne eh shi ai shine asalin bashar babu wanda ba daga jikin adam yake ba har sai ya juju da majuju ya'yan adam eh a abin da aljanu amma sai ya juje mazu ai mutane ne har dujar ma shi ma dan adam ne na'am amma akara makalla na'am na'am na eh ya ce a ingantaccen hadisi ya ce sai wannan hadisi wannan hadisi kuma maluma sun ce a da rauni shine ya ce amma ya zo sunan shi isra'il eh eh shine shi in ka duba alkur'ani ce masa ya kawai malakul maut mala'ikan mutuwa shi ke da قل يتوفاكم الملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون a'a sai ka yi ilimin hadisi istinadi mutanen hadisi ai ba ilimin raunin hadisi ba abu ne wanda za ka gane shi ba haka amma an kan shiga littattafa ne za a gaya ma ko saboda wani mutum a ciki ko saboda wani da ya ce ya haɗu da wani wanda bai haɗu da shi ba yanzu misali ni na zo na magana na ce malam awwal ya gaya mu a kamar ni yanzu na zo na ce muku misali wa zan ce ne ina nufin wanda kamun a haife ni a yara su na yawwa kamar ni na zo na ce muku shehu dan hodi ya gaya mu a magana misali ina ba da labari a yi ta a yi ce a ce a je misali a ciki sai ya zama ni ne nake cewa kuma shehu dan hode ya ce mu ba mu ma haɗu da shi ba to kaga hadisi ya samu rauni sai an bincika ya aka yi to ta iya yiwuwa wanda na gaya wa ne ba haka na gaya masa ba wani lokaci ba yana nufin hadisin ba daidai ba ne ta iya magana amma na manta ina so na ce malam awwal ne ya gaya mun misali sai ni na kira shehu dan hudiyo wanda kuma kowa ya san ba mai zamani da shi ba to irin waɗannan da waɗannan su suke sa a samu hajjirani a hadisi amma bai ne mun duk hadisin da ka jira da wani kuma maganar wai ba gaskiya ba ce ba haka yake amma saboda ba da haƙƙi malaman hadisi in suka bibi sai a ce to ai kuma wannan da yace ya gaya masa ba sai zamani da shi ba to kaga hadisi ya samu rauni
mala irin wannan hukunci ya kamata a koya mana
wannan malamai ma ba su iya sosai ba bare ta in bayyana to ai ilimi ne mai zaman kanshi
kowa zai ga maka hadisi kaza na ɗari kaza dubu kaza kaza da sauransu kowa zai ga kowa in ba an ana samun irin wannan ilimin ina gaskiya ne akwai hadisan ƙarya ma da akwai hadisan ma da kabarai suka ƙiƙilo su akwai hadisi akwai ko akwai wannan in ka duba sharhun muktaratul ahadisin nabawiyya wani bugu ne na manta bugu malamin yayi bayani akwai wani bayahudi shi da kanshi yake cewa ya kage hadisi sun kusa guda dubu kuma zai yi wahala musulmi su gane su amma ƙarya yake an gane su an gane su saboda wasu dalilai eh sai sa malaman da suka yi aikin tattata hadisin Allah ya saka musu da alheri eh su ma sun wa musulunci aiki kwarai da gaske sai sa ka ga sahihul bukhari yake ta sahihul bukhari a cika sahihi muslim akwai wanda da kawai zaman shi bai damu ba ruwan shi da Allah da ya damu kawai sai tunda ya ga mutanen nan suna son hadisi sai ya zauna ya ya kaga hadisi sai kawai ya faɗi magana ya ce annabi ne ya fara shi daman ba tsoron Allah yake ba ba ruwan shi da maganar lahira akwai waɗanda ma za su saboda suna jin larabci akwai huda masu jin larabci sai su yi abin nan su ce kawai ƙur'ani ne ma kuma shi ke nan ɗan magarin sai su ɗauka kamar da gaske ne lokacin muna abin nan a misira wani malamin ne ke ba mu labari wai wani ya tafi ƙauyuka cikin ƙauyukan misira ya je kawai shi yana jin larabci amma jahili ne kusan ko ba kawai sai yana musu karatun sallah yana musu karatun sallah kawai yana karanta abin da ya ga dama da larabci yana ce musu ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum dayhun fa'adimu fa'adimuhu wa akrimuhu waj'alu fi da'amihi al-bayda wal lahab fa in lam tajidu fa samak ko wannan karatu da na sallah ya ko wanda kuka yi imani in ba koyi zo muku na ku dinga ba shi abinci da kyau na na ka gane eh kuna sanya abinci shi eh ku dinga sanya abinci kuna sa masa abinci mai kwai da nama wai in ba ku samu ba a sa kifi ai ba ga warawo mm. Bien. Ahí es mucho. Mm. A'a, ai ai ai ai ai giya karamar alhaka alhaki ce akan sauran maye. Ai duk abin da ka ji an yi maganar giya, ai alhamdu ma samar al'aqal. Duk abin da zai rikita hankali ai shi nan shi giya, ai wiwi giya ce. eh taba ma giya ce ai taba ma giya ce ai ai duk wanda ya sha sigari ya sha giya ai jama wanda ya san yadda ake yin sigari ya san tarihi wanda su kokoyo mutane suke yi wannan wannan abin da ake zuƙewa ake lullufta ido shi ana jin daɗi wannan wannan gani da ka gani akwai wanda sai yayi wata shida a cikin ruwan giya shi ne a yake zuka ake jin hayakin yana ratsa kai na ha shi ne ai ai bushasshiyar giya ce ai ta ba ba sai nutsu a jahannama ba wai guyi na sa a nutsu yana zama da mutum mahaukaci dai ai in ka duba wuri ai tana da wani wato salo ne galibi mai shan wuri za su gan shi ladabi yawa ladabi mahaukaci dai mutumin da zai zai kuzo na ana gaida sa kuya ina wunin ku ina kwana na sauka na ba an taba wani hira da shi a rediyo yake cewa in ya sha sai ji kamar shine shugaban duniya na ce ta ji ka gane maka eh yana jin kamar duk duniya shine shugaba kawai da ka ai hankali take jin fitawa Allah ya kiyaye kwarai da gaske akwai minti na giya yanzu an yi shi ai ban yana kawai za ka ga mutum ya zuba su kawai yana yana zuba na shisha ko ita ma ita ma giya ce ko na to yayar taba to ita zama giya ce a ce taban mata zama giya inda da yayar ta ai ta gaba ka ga magana a gari wurin wani abubuwa duka maganin su musulmi kada ya yi kusa da su kuma Allah ya tsare mu kuma da zan ke suka muke ta sha eh na nuna al'ummar musulmi na gaskiya ne Allah ya kiyaye subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العود إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين